المسلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ينوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin itiqanul qur'an da yake nan kwana jaba a cikin garin Kano a wannan rana ta litinin wanda yau uku ga watan bakwai hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1442 wanda kuma ya dace da goma sha biyar ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan zama namu na yau shi ne zama na hudu a cikin wannan littafi mai tarin albarka al'adabul mufrad na al'imamul bukari rahmatullahi ta'ala alai muna babi na biyar babun linil kalami liwalidaihi babi da yake magana dangane da tausasa magana da yawa daba mutum ya yi ga mahaifansa in ba manta ba mun somo wannan hadifi lokaci ya yi mana halin nasa ina jin mun tsaya akan bayanin abin nan wane ina jin ya ce fazakarta zalika libin umar ko فقال ما هي قلت كذا وكذا قال ليست من الكبائر هن تسع الاشراك بالله ان جمعني wannan gabar sai ce wa qatlu nasma da kuma kashe rai nasma wato ainihin halitta kenan zaka ga a cikin littafin fiqihu musamman a cikin littafin da da yawan mun yi shi littafin ishmawi yana cewa idza adrakta janazatan wa lam ta'lam azakarun hiya am unsa فتقول اللهم هذه نسمتك ثم تتنادى بذكرها على التعنيف لأن النسمة تشمل الذكر والأنثى إذا جاك من إشماوية شيء إذا كزو ذاك يسلق واسي كسامي ana sallah baka sani ban namiji ne ko mace to idan ka kabbara maimakon ka ce Allahumma hadha abduka in namiji ne wa ibnu abdika zuwa ƙarshe ko idan mace ce Allahumma hadhihi amatuka wa ibnatu abinna abdika to idan baka sani ba sai ka ce Allahumma hadhihi nasmatuka ma'ana ya Allah wannan halittar kace kaga in ka ce halitta za ta iya daukan namiji za ta iya daukan mace to shine na sai ce wa qatlu nasma da kashe rai anan duk da cewa kaman yayi umumi kisa a musulunci akwai lokacin da zai zamo ba yi laifi ba akwai lokacin da ya zamo an yi laifi zai zamo ba a yi laifi ba idan wannan ran ya kashe rai kuma ya zama shari'a ce ta zartar masa da wannan hukunci kunga yanzu daga cikin ƙa'idodi na musulunci wanda duk ya kashe wani ba zai ci gadonsa ba duk da cewa matsala ce khilafiya shin gadon ne ba zai ci ko kodiya ta wannan kisan da aka yi misali yanzu la mahalla da dan uwa zai zo ya kashe dan uwansa kuma baya da wanda zai gadonsa sai shi kadai to kuma wanda aka kashe nan yana da dukiya shi wannan da ya masa wannan kisa sai ya zamo cewa an yafe kisan amma an ce a bada diya to kaga dangi za su tara wannan diyar to shi yanzu wannan wanda ya kisan a iya bashi asalin gadon wanda ya kashe amma diya ce ba za a bashi ba wacce aka tara ko ko hatta asalin dukiyan ma shi wanda aka kashe din ba za a ba wanda ya kisa ba da yawa daga cikin malamai suka ce ba za a bashi komai ba ba za a bashi dukiyar ta shi wanda ya kashe don yi tigadan ba saboda ka'ida mai cewa manista ajala shay'an uqiba bi naqizihi duk wanda ya gaggauta wani abu to za a yi masa akuba da kishiyar wannan abin da ya nufa to saboda haka duk biyun ba za a bashi ba to amma yanzu la sama Allah da za a ce mutum ya je yayi kisa kuma ya cancanci a kashe shi kotu ta tabbatar ya kamata a kashe shi aka ba hauni kun san hauni ko hauni shine mai fille kai to sai ya zamo a ce haunin dan uwan wanda za a fille kan ne ko babansa ne ko ɗansa ne ko ƙaninsa ko wansa in yi zai fille kansa kaga za a ce wani shi dauke kan wani to amma kuma ya halatta ya ci gadansa saboda yanzu ba shi ya kashe shi ba shari'a ce ta kashe shi ina fata an gane to irin wannan zaka ce kisa ne wanda babu laifi a musulunci to amma kisan da babu wani haƙƙi Allah subhanahu wata'ala ya faɗi nauyin kisa ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما kaga wannan narko ne har guda biyar akan kisan kai to wannan suna daga cikin alkaba'ir da aka ambata sana yace wal firaru min az-zahfi da kuma gudu daga fagen fama ومن يولهم يومئذ دبره إلا متهرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله wannan illa mutaharrifan jumla ce mu'tarada takdirin ayan wa man yuwallihi yawma idhin duburahu faqad ba'a bi ghadabin min Allah duk mutumin da ya zamo ana fafatawa tsakanin musulmi da arna a fagen fama sai ya girka a guje to wannan kaba'ira ce sai dai annan malamai sun yi togaciya suka ce sai dai kamar yadda Allah ke ta illa mutaharrifan liqitalin sai dai wanda ya zamo wato waskiya ce ma'ana dabara ce ta yaki ya zamo wato yayi kaman ya ji tsoro ya fita a guje yanda wancan zai biyo shi shi kuma ainihin yi masa kwantan bauna to wannan ba laifi bane aw mutayizan ila fi'atin ko kuma wanda zai zama alifin ya garza zuwa ga wata jama'a domin su ƙara masa ƙarfi kila waɗannan da suka biyo shi suna da yawa sun fi ƙarfin sa to sai ya zama kaman ya ja shi zuwa ga waɗancan domin a taru a gama da shi to in ba wannan ba biyu da aka ambata wato Allah yake cewa mutum yayi kabira sai wasu malamai suka ƙara bayani suka ce waccan aya ta cikin suratul anfal wanda Allah subhanahu wata'ala yace in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atayn kun ga wannan shine farko a musulunci 20 dole ta fafata da 200 dan mutum ɗaya nawa kenan mutum goma don mutum ɗaya mutum goma to kafin a kawo ayoyi da suka biyo idan mutane goma ne mutum ya gudu ya yi kabira dole ainihin ka tsaya to amma in sun kai sha ɗaya in ka gudu ba za a ce ka yi kabira ba to Allah sai ya ce ala na khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'fa fa in takum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atayn idan an samu ɗari masu haƙuri to za su rinjaye ɗari biyu kaga da mutum ɗaya da nawa kenan mutum biyu to a nan sai malamai suka ce idan musulmi ya zamo shi kaɗai ne arna biyu ko arne ɗaya to in ya gudu ya yi kabira to amma idan sun kai uku zuwa sama to wannan ba za a ce ya yi kabira ba ko kuma ya zamo cewa ba makami a hannunsa tun da aika ga ya za ka katankari mai takobi mai mashi da kibiya kai kuma hannunka biyu kaga ba zai yiwu ba to a nan sai malamai suka ce shi ma in ya gudu ba za a ce ainihin ya yi kabira ba to saboda haka wannan sa daga cikin ainihin alkama'il sai ce wa ƙarful muhsana da kuma yarfe ga katangaggiya kalma ta al-muhsana a ƙur'ani ta zo da ma'anoni guda hudu ko dai muhusana ana nufin cewa musulma ko muhusana ana nufin mai aure ko muhusana ana nufin kamammiya ma'ana wadda ba ta kwashi zubar ko muhusana ta zamo ya ba baiwa ba to anan sai suka ce al-muhsana ana nufin cewa kamammiya kuma ya kamammiya ya saboda ita bauta tana rage yanci yanzu idan mutum ya yi ƙazafi wa wata abin da ya zo a cikin alkur'ani kenan wallazi ne yarmunan muhsanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum na jalda wala taqbalu lahum shahadatan abadan ulaikum alfasiqun cewa duk wanda suke yarfe ga mace kamammiya ya kuma ba su zo da shaidu hudu ba to za a yi musu bulala tamanin to idan namiji ne kamamme fashi in mutum yi masa ƙazafi tun da nan ari ta yi nassi a kan mace to in namiji ne fa ba kome ko? a a ka ce ba da wala ka yi shiru ba kawo hujja ba? to a nan malamai suka ce shi namiji yin haddi ga wanda ya masa kazafi kiyasi ne akan mace da aka yi nassi me yasa aka kebance mace da ambato a Qur'ani saboda ita ce mafi yawa ake yawan yi wa zargi da yin kazafi da yarfe kafin a yi wa namiji ɗaya an yi wa mace goma to domin kare haƙƙinta anan sai aka yi nassi akan ta kaga Allah sai ke cewa wanda yi wannan ai masa bulala 80 sannan wala taqbalu law shatun abadan har abada duk shirin da zai bada ba za karba ba sannan aka ce wa ulaika humul fasiqun wa annakum fasiqai ne kaga tambari nawa uku ga bulala ga rashin karbar sheda ga kuma tambarin fasikanci amma zaka ce illal ladina tabu min ba'da zalika wa aslahu fa inna la ghafurun to wannan togaciyar gawa take komawa a wajen ukun ga baki ɗaya ko a wajen ɗaya ko a wajen biyu tunda an dai ambaci a kuba uku akwai bulala tamanin akwai rashin karɓar shaida akwai tambarin fasikanci to wannan illan labi da togaciyar game za ta koma ga duk ukun biyu a'a ai yanzu da aka ce illazi na tabu kaga an wanke su to daga me aka wanke su ma'ana ba bulala bakin akwai bulala ko idan idan aka riga aka je kotu ko ya ce ya tuba so miliyan sai an zane shi in dai an riga an je kotu kuma ko da ita wacce aka yi wata ce ta yafe sai a ce to ai ita bulala wannan haƙƙi ne na Allah sai an yi to kenan wannan togaciyar inda zina tabu malamai suka ce a nan karɓar shaida ake nufi da fasikanci nan gaba za a karbi shaida sa in yayi tuba ta watan nasuha sannan kuma an kankare masa wannan tambari na fasikanci duk da akwai malaman da suka shaddada suka ce eh ba fasiki bane to amma nan gaba ba za a karbi shaida sa akan irin wannan laifin ba suka ce domin buzuzun bakin rijiya yana neman abokin tafiya kaga tunda yanzu kila duk ilayin shi aka shi kadai aka yi wa to zai so ya samu abokin kwatance a ce yadda aka zane wane to shi ma wane an zane shi kai ya zama kullum ya tashi buga misali da shi kadai to sai suka ce ba za a karbi shaidarsa a wannan laifin ba a karbi shaidarsa a sauran abubuwa wannan dai matsalar ce filafiya tsakanin malamai amin amin to sa ka ce wa ƙarfin musana da kuma yi wa mace katangaggiya kuma ya ƙazafi ita baiwa da mutum zai yi mata kazafi to sai wasu malamai suka ce rabin haddin ya za a yi mutum saboda Allah subhanahu wata'ala da ya ambaci laifi na bayi ina suka yi zina Allah sai yake cewa a yi masu rabin abin da yake kan ya eh falihin nisba al-musa min azab wato za a yi masu rabin abin da yake kan alkaga al-musa anan ya ake nufi ma'ana yanzu baiwa da za ta yi zina to ba za a jefe ta ba me yasa ba za a jefe ta ba saboda kudin wani ne kai asara ya ka jefe ta mutu shi mai ita yi asara to ita sai a yi mata bulala nawa hamsin eh na- nawa ake ma ya ɗari wannan wanda bai aure ba to shi kenan in ta yi aure fa wa- me ake wa wanda ya aure kisa me rabin kisa ba rabin kisa ko to tunda babu rabin kisa ita baiwa da wacce ta yi aure da wacce ba ta yi aure ba bawa da wanda ya aure da wanda bai aure ba duk bulala hamsin ne bulala hamsin ne saboda shi musulunci wato yana kaffa kaffa da dukiya dukiya tana da matsayi a musulunci saboda kila yanzu wannan bawan da ya je wannan kaza zaba ko yau shi kenan ga mai shi in aka ce an jefe shi an masa asara to sai aka ce yanzu kawai shi kenan a bulale shi aka bulale shi to zai ji zafin jikinsa gobe insha Allah ba zai kara ba amin S- amin sai ce wa akalur riba da kuma cin riba shi ma kabira ce to a nan yanzu idan mutum ya samo riba ya yi riga da wando ko ya sai mota ko babur ko ya gina gida ko ya sai waya amma bai ci ba tun an ce akalur riba ba matsala ko? akalu aka ce kuma shi bai sa a baki ya ci ba sai mu koma qur'ani Allah sai ce wa akhadhihimur riba kaga al-aklu ana shine al-akhdhu karba ko ka ci ko kai riga ko kai gida ko kai menene to duk dai sunan ka kaci ina fata mun gane dan wani zai dauka to tunda Allah sai al-aklu to shi yanzu bai ci ba amma yayi manyan riguna ya sai babur ya sai mota yayi kaza ka so ne haka yake dauka hatta abin da ya shafi dukiyoyin marayu akwai mutum da sun Allah ke cewa idan zai na ya akulun amala ya tama suka ce to mu da tun da dai ci aka ce to kawai za mu yi gidaje za mu yi abubuwan hawa za mu yi riguna wanda anan an ambaci abin da ya fi rinjaye a wajen nan ana ta fuskar dukiya yanzu in ka tambaye mutum me kake sai ce neman abinci gafa shaguna dankara dankara motoci kadar sai ce wani neman abinci muke saboda shi abincin nan dai shine lamba farko a wajen dan adam ko ko barawa za ka ba ce abinci wallahi neman abinci sai ka je kamar ya karanta ba aya ko hadisi to saboda kan da aka ce akulun riba ma'ana karban riba riban nan kalma ce mai fadi ya zo wani hadisi na abu hurairah Allah kara masa yadda yake cewa manzo alaihi salam ya nuna karshen zamani mutum in bai ci riba ba to wani dan burbushin ta ma karshe sai ya faɗo masa to wallahi zaka ce yanzu kusan an zo lokacin yanzu riban nan illa man rahimallah kuma fenti da dabaru da kwaskwarima kala-kala wani bai yi aune ba sai ya zama dumu-dumu a ciki wanga yanzu akwai wanda zai zo ya ce towa ne ni yanzu da yake na iya kasuwanci ba na da jari ka ba ni miliyan ɗaya a cikin kuɗin ka zan yi kasuwanci duk wata zan baka dubu hamsin ko duk wata zan baka dubu talatin kuma shi sai ya amince kaga yanzu abin da ake bashi sunan sa riba riba dai dole ta yi sama ko ta yi ƙasa ko a rasa gaba daya ya za a ce kullum wani kuɗi ne sananne bai yi sama bai yi ƙasa kaga wannan yanzu kamar ya ce ranta min miliyan zan dinga baka kuɗin ruwa a kai shine ma'anar abin ga abubuwa nan baja-baja wanda za ga mutane suna ta yi musamman kamar da sha faɗa duk mafi yawa cinikin online din nan wallah za ka samu haramtaccen ciniki ne amma sai a yi masa bula a yi masa kwaskwarima a gyare ma shi in ba ka za ka yi hattara ba sai ka faɗa kai ta cin riba kuma ka san cewa ya rufin riba kake ci ba yanzu lalacewa ta kai musamman kasan nan tamu wallahi sai ka ga cewa ma'aikata wanda ya kamata a ba su albashi ko kuma an yi wata kwangila maimakon a fitar da kudin sai a bar kudin a banki a yi tattara riba sai an karbi kudin ruwa mai yawa sannan daga ba sai a zo a sallame su wani ya kamata a ba su kudin su a yau amma sai a yi wata biyu uku hudu sannan a biya su ba wai dan ba kudin ba a'a shi wanda kudin yake hannunsa ai sai ya samu wai fa'ida wai kaje an sake mata suna ai fa'ida a'a ya ka ce albarka kuma wanda ai abin ai yayi yawa saboda aka cewa fa'ida ba zai canza mata suna ba da za ka daga mutum ya daga giya sai zai sha soɓo shi ya sha sobo ya sha ko ka daga sobo za ka sha wani sai giya za ka sha a wannan kawai kai sobo ka sha saboda haka suna ba zai canza hakikanin al'amari ba to wallahi ina jaddada mana mu yi kaffa kaffa wajen abin da za mu saba ki kasuwancin da za ka yi ka tantance wannan kasuwancin ba haramtacce ba ne a shari'a in ba ka ba sai kai ta wahala kuma Allah ya zari albarka kullum kai ta wahala ka ga cewa abubuwan da kake bukata ka kai wallahi ba za ka iya samu ba ga kuma fushin Allah akan mutane Allah ya kiyaye sannan ya ce wa aklu maril yatim da kuma cin dukiyar maraya nan ma akhdhu shine ma'anarsa nan Allah subhanahu wataala ya ce wa man kana ghaniyan falyasta'fir wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf idan da za a ce ga dukiyar maraya da zaka juya Allah sa kai mawadaci ne Allah ce to ka kame kada ka dauki komai a ciki wanda kuma ya zama fakiri ne to shi kuma fali ya akul bil ma'ruf sai ya ci da gwargwadon abin da shari'a ta yadda ma'ruf anan malaman tafsiri sun yi sabani wasu suka ce ma'ruf shine a kalli kuɗi mai irin wannan yawan to nawa ya kamata a ba mai juya su wasu suka ce a kalli nauyin mai juya kuɗin ma'ana yana da mata ɗaya ‘ya'ya kaza ko mata biyu ‘ya'ya kaza to sai a yanka masa abin da ke ga zai ishe shi saboda idan ya samu gamsashen abin da zai ishe shi zai riƙe amana wannan al'amarin wallahi yanzu za ka sha mamaki a halayyar da muke ciki akwai wani matashi a yankin nan mutumin kirki ne mai addini yana irin harkan dillancin gidaje ya zo ya samu ɗaya daga cikin abokananmu ɗaliban ilimi ya ce masa wane na zo neman fatawa wani abu ne ya faru ya ce masa menene ce waɗansu bayan Allah ne babansu ya mutu to akwai manya wanda su ne yayun ƙanana akwai matar da ita ta ƙarshe mana ita ce ƙalama a cikin matan yayanta duk ƙanana ne to da aka zo aka fitar da gadon tun da dai gado mafi yawa in dai abu ne mai yawa aka je kotu kaga anan zai yi wahala a ce an yi kwange to da aka zo aka ware ma yaran manyan ka duba fa uban su daya suka samu wannan bawan Allah cewa to za a za a sai makannan su gidaje to amma duk gida a ƙara dubu ɗari kaza ma'ana shi dillalin yayi wani ƙari wanda za su kasafta tsakanin su kannan su suke cuta kuma fa kakkamanta 'yan kasuwa ne su wasu duk sun yi ƙarfi ba amma suke ganin kyashin abin da kannansu za su mora aka sai gidajen ba zan iya tunanin gidajen ba har an yi wannan ɗorin shi da yake mutum ne mai addini ya ji abin bai gamsar da shi ba ya zo yake tambayar ɗaya daga cin abokananmu kali kaji sai ce to wallahi wannan haramun ne abin da nake gaya ma ka je ka same su ka ce musu gaskiya ka tsaya ka yi tunani ka kalli wani abin haramun ne saboda haka kai baka ciki ko dai su yadda a maida mai yaran nan kudin su ko kuma ka faɗa ma shi kakan yaran ma na mahaifin uwarsu in yaso shi kuma bi kadin jikokinsa to yanzu idan ya zamo cewa wane zai yi makaransa wannan to waye kake zato kuma zai yi aminci yi gaskiya wannan ana maganar cikin gari dama kauye wannan hadis wala haraj kauye sai kaga cewa sai a shekara talatin ba a raba gadon gonaki ba har ma wasu duk su mutu digingimu ai ta yi za ka samu inda ya kauye ne mafi yawa malaman kauye mata ba a ba su gadon gonaki in ba ina dabbobi suke sai a ce wai su mata kazi ake ba su da awaki ban da shanu kai kaji sai ka ce ba mutane ba Allah ku ta yusikumullahu fi auladikum fi aulad ya'ya mata da maza su shigo kuma Allah ma zai tashi sai fara ambatan matan yace wa in kunna fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna thulutha ma tarak aka fara ambatan matan to amma sai ka san ba a ba mata gidaje a kauye ba a ba su gonaki sai ce ai su ba nan ma suke ba maza za a rabewa haka ke irin wannan danniyar to saboda haka wannan abun wajibi ne mu kula da shi abu ne wanda yake mai matakar muni amin amin a nan da aka ce cin dukiyar maraya ba a nuna cewa da za a yi haɗaka ta abinci an yi ba daidai ba lokacin da Allah ya saukar da ayin haramcin cin dukiyar maraya sahabbai sun ji ba daɗi sai su ga cewa to yanzu tun da haka ne marayun da aka bar masu kowa in aka tashi sai a yi masa girki nasa ma'ana ba za a yi da a haɗaka ba to kaga yanzu a ce yaro ɗaya ina za a ce an yi masa girki ba a yi almubazzaranci ba kaga ba zai yiwu ba to Allah sai ce wa in tukhalituhum fa ikhwanukum idan kun yi hadaka da su a dan debo wani abu daga cikin dukiyarsa in ba za a iya yi masa kyauta ba to a debo abinda ake ga cewa ba a zalunce shi ba sai a hada da abinci ne da kullum to wannan shine ya zama duk mutumin da zai kula da maraya wallahi inda yana so ya tsira lahira to ya kamata ya samu malamai a fayyace masa ya kamata ya mu'amala da dukiyar maraya saboda abu ne mai matukar muni to wa ake nufi da maraya maraya shine wanda mahaifinsa ya rasu bai balaga ba namiji ko mace amma da zarar mutum ya balaga to shikenan maraici ya riga ya kare akwai wanda zaka ji dan wajen shekara 50 sai ya ce wai wallahi shi maraya ne a wannan ba haka ake maraya ba maraya wanda aka mutu aka bari bai balaga ba wannan shine maraya malamai suka ce maraici kala uku ne maraicin dan adam wanda ubansa ya mutu kenan ko da uwa ta mutu to da inda uba na raye ba maraya bane dan nan ma sai ka ji wani lokaci uwa ta mutu sai a ce wallahi ta mutu ta ba yan marayu kuma ga ubansu fa a'a bata bar marayu ba kawai ta bar dai ƙananan 'ya'ya to sai malamai suka ce aliyutumu min al'abi maraici ta bangaren uba ne in wajen yan adam ne to amma a wajen dabbobi wanne ne maraya wanda uwarsa ta mutu ko to ai dama ba san ubanninsu ba yanzu akwai bunsurin da ya san babansa ko rago ba wanda ya sani to anan sai suka ce maraya shine wanda uwarsa ta mutu tunda ita ce dama ke da wainiya shi uba abin da yasa aka dinginta maraici a wajensa a wajen yan adam saboda uba shi yake hidima suka ce amma bangaren tsuntsaye sai wanda uwar da uban duk suka mutu idan uban tsuntsu ya mutu ba maraya bane indai uwar tana raye idan uwar ta mutu uban na nan ma bai zama maraya ba saboda kowannen sai yana kawowa ina fata mun gane amin to sai ce wa ilhadun fil masjidi da kuma tsallake iyakar Allah a masallaci mai alfarma wasu suka ce ma almasjid ana nufin ma area harami baki daya in muka duba laifuka Allah yakan yi narko ga wanda ya laifi amma shi abin da ya shafi tsallake iyakar Allah a harami Allah sai ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin rizqu min azabin alim kaga aka ce wa man yurid ba ce wa man yafa'al ba to saboda haka ashe kenan mutanen mu da suke za umara ko aikin hajji su dinga saban Allah a harami ba karamin aika aika suke yi ba yanzu ku duba tsintuwa ba area harami an haramta ka daga ta daga inda take in ba ta giya za ka ba ko yunwa za ta kashe ka ba a yadda ka dauki tsin abin nan tsintuwa harami ka ci ba gara ka je kai bara ko kai roko ka ci amma ba wai tsintuwa take cikin area harami ba to malamai sun faɗi ilhadi cewa da fuskoki da dama mutum ya je sabon Allah kowane iri a cikin harami wasu sun ambaci sun ce idan mutum ya kabira ko ya je shagiya ko ya sata kuma abin takeici akwai wanda suke biza don su je su sata wallahi akwai waɗanda zaka in aikin haji ya kusa ko umara musamman ta azumi to kodance zai yi zai yi dan ya biza ya tafi yanka ajihun mutane mutum yana da wafi a yanke masa kuɗi a masauki a sace wa mutum kuɗi amina a arafa saboda sun kware sun goge a wajen sata wato ina gaya maka mutane biyu ka yankali da su a makka da madina yan najeriya da misrawa waɗannan sata yadda ka san ɓeraye wallahi malam kana ɗawafi sai gaba misir ya sace ma kuɗi kai kana ganin sa ga kamala dattijo amma kuma dattijan burgu waɗannan wallahi sata su ta wuce hankali Allah ya ji ƙanɗawa malamin sa'idu lokacin muna jami'a mun zo aikin haji yana ɗawafi kawai sai ya zama ba masarar ya sa masa hannu a jiwu sai ya ram ya rike hannun suka hana ido ya ce kai aka yaka a to kamar bai sa ka taka ne taka shi shi ne lasisin ya isa ta to dama su yan Najeriya wannan illa man rahimallah Allah ka tsare mu eh to saboda haka lalle duk sabo a cikin harami to ninkin ba ninkin zunubi ne yadda Allah yake ninninka lada a harami yanzu in kai sallah a masallacin Makka sai ka yi sallah dubu ɗari a wani wuri da ba nan ba ka samu irin wannan ladar to haka nan kuma zunubi shi ma ake nunnin ka shiga mutumin da ya je sabon Allah a wannan wurin sai ke cewa wallabe yastaskhir nan yastaskhir sun yi masa fasara biyu suka ce ko dai fasara ta farko allabe yastaskhiru an-nasa bil amali wa la yutihim ujurahum mutumin da yake zuwa ya bautar da mutane da aiki ya kibiyan su ladaddakin su hadithi yace wutul ajira haqqahu qabla an yajfa araquhu ka baiwa mai aikin lada ladarsa kafin guminsa ya tsane wato wannan gabar in ka ce za ka yi bayani akan ta wallahi sai ka cinye zaman ka tambayi teloli ka tambayi masu wankin hula ka tambayi masu wanki da guga ka tambayi sauran leburori irin abin da suke haduwa da shi a wajen mutane yanzu akwai wani mutum mai kudi ne yana da rumfuna masu yawa a kaso sabon gari mugun mako ne wallahi yanda wanda ya san shi yake fada wato shi da wahala aiki ya kare damagunsa to amma yanzu leburori za ka samu wajen lebura goma ashirin suna biyan sama ɗan kuɗi wato mutumin kuɗin na su mutu yadda kake zato amma saboda mugun hali da taurin bashi kuma zalla ya ce taurin bashin mawadaci zalunci ne amma wallahi kamar yadda shi wanda ya san shi yake gamu sai ya zamo laborori sun yi aikin da ya kamata a ba su dubu biyu in ya gada masu ya ba su ɗari biyar biyar ya ce ma haɗu a gaba su zo su yi wani aikin kuma suna bin shi wancan bashin sai ce to su zo akwai wani aiki za a warware to idan suka zo suka yi na biyun ƙarshe sai ya cika masu ko dai dubu ɗaya ɗaya har yanzu suna bin ɗari biyar biyar na tsohon aiki kuma ga sabon aiki shi kuma bai ba su kokobo ba haka za ga sun zo suna ta fadanci yadda ka san kyauta zai ba su kuma wallahi haƙƙinsu ne kuma ita sunnar Allah duk mutumin da zai danne haƙƙin wani wallahi shi ma za ka gan shi ba yadda yake shi mutumin in ka gan shi sai ka ɗauka shi ma leburan ne ba rigar kirki ba abincin kirki kwallon gashi na shi ma a tambari a lalace ai ba yadda za ka cuci bayan Allah kai maka huta to haka nan yanzu wasu sai su zo su kawo wa masu wanki da guga wanki da guga ila wankin nan ya kai na dubu biyu kudin sai ya tabbatar an wanki an goge in ya zo sai ya bashi dubu ɗaya ce ina zuwa kawai in ya karɓa ba zai sake ganin shi ba sai da ta yiwu wani ya wanke huloli kai akwai dan mojin da zaka ji ya ce wallahi akwai hulun da suka yi shekara ba an karɓa ba ya wanke hulolin ya sha wahala ya gyara kila idan goma ya wanke to sai mai so zai karbi biyar ko uku ya ce ina zuwa ina zo karɓa sauran nan ba da kuɗin ko kwabo ba zai ba shi bai tafiyarsa haka nan masu saura sana'o'in hannu teloli wani ya zo ya ba da wuya kaza ƙarshe ya ba da rabin kuɗin ya karɓe kayan kuma ya tafiyarsa to wannan haramun ne haramun ne haramun ne kabira ce daga cikin kaba'ir hadisi ya ce ka ba mai aikin wahala kudinsu tun kafin gumin goshinsa ya zama ainihin ya tsane kuma ka gode ma Allah da bai sa kai ne zaka zamo laborin da zaka yi aikin ba inda Allah ya so sai a samu akasi ya zama kai ne mai aikin wahalar kai zaka so kai wannan aikin na wahala a kibiyanka to wallahi yanzu akwai masu aikin fasa dutse su zo su fasa dutsen a zo a sai a kibiyar su kudin kaga hannun mutum dukkanta ya hada gumi duk sanyin duniyar na sai gashi na gumi saboda fasa dutse amma a zo a karbe kuma wallahi a kibiyarsa ko a biya shi wani abu a kibiyar shi wani abu kuma mutum yana ganin wani shi yayi wayo wani kuma sai ka samu tsabar mugunta ce kai ba shi kuɗi ya biyo shi wajen dubu hamsin dubu talatin sai ga in yi dunkule wannan kuɗi ya bashi zai zai mora sai ya dinga tsinka masa da guntu guntu saboda mugunta to wannan haramun ne haramun ne haramun ne wasu suka ce a yastaskir shine mai yin izgili daga cikin miyagun laifuka akwai as-sukhriya ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunu khayran minhun akwai wanda zai zo kawai ya dinga ya maka izgili ya ganka a wuyace ayin wace sai kai wallahi wani kuna shanawa ka ga yadda kake walƙiya wallahi sai haske kake kuma wallahi ƙarya yake ya san cewa cikin wahala kake har da kai wallahi kai kaga jikin kamar baka kwantawa a ƙasa sai sun da kai kai anya ba wani dan siyasa ko da kuke dan mu'amala da shi kuma wallahi ya san ba haka bane to izgili haramun ne haramun ne haramun ne addinin musulunci tun a cikin littafin ahalari akwai wasu huriyatu izgili kai wa mutum ba'a ka faɗi abin da kai kasan ƙarya kake ta wannan haramun ne amin amin sai ce wa buka'ul walidaini min al'uquq wato ka duba fasaha ta manzo alaihi salam da ya ce wa buka'ul walidaini yayi shiru to sai zama wasu bangarori sun shigo da bai kamata su shigo ba kaga sai ce wa buka'ul walidaini daga cikin manya-manyan laifuka akwai kukan da uwa za ta ko uba akan ɗa kuma ya zama minal uquq saboda saba masu da akai ta iya yiwa ɗaya mahaifa ya kuka kukan farin ciki yanzu akwai mahaifin da in dan shi ya zo ya biya masa makka kawai sai ya fashe da kuka to za a ce kayi kabira ko saboda yayi kuka kaga da ladan zaka samu to akwai kuma wanda zai zo yayi kukan kuma shine bashi da gaskiya in mun duba littafin mu na al-adabul mufrad ayat da Imam Bukhari ya bude da ita wasayna lil insani bi waldi husna kun ga ayat ta sauka akan Sa'd ibn Abi Waqqas wanda lokacin da ya shiga addinin musulunci mahaifiyarsa ta kira shi ta ce sa'ad na ji labarin ka shiga wani sabon addini ka shiga addinin muhammadu ya ce ƙwarai ta ce to ka gani ba na san wannan addini saboda ka ina ba ka shawara ka fita ya ce mata gaskiya shi ba zai fita daga addinin musulunci ba ta ce to kaga in ba za ka fita ba zan dunga kuka in kici in kisha in zauna a rana har sai na mutu mutane su dunga aibanta ka da cewa ga wanda ya kashe mahaifiyarsa ya ce to ni dai ba zan bar wannan addinin ba ta ce to wai ba ka ce addinin ya zo da kyauta ma iyaye ba ka ji lauya ya ce kwarai addinin ya zo da kyauta ma iyaye to in dai kana so ka kyautata mun shi ne ka fita daga cikinsa ya ce wallahi ba zai fita ba ta wuni ba ci ba sha ta ƙara wuni ba ci ba sha har ta kai cewa wato ana yayyafa mata ruwa ‘ya'yan suna mata ɗura ya zo ya ce ya ke mahaifiyata wallahi ina tabbatar maki da Allah zai ba ki rai har ƙwaya ɗari ɗayan yana jikinki kikici kiki sha ki shiga inuwa ya fita a sake sako maki wani shi ma ki haka ya fita har ɗari su ƙare wallahi ba zan bar addinin musulunci ba ta ce haka ne sa'ad ya ce wallahi haka ne sai to shi kenan kai ta shigo inuwa ta ce aka wata abinci kaga anan kukanta ba zai zama kukan da aka yi masa narko ba dan anan Allah ya ce wa in ja hadaka ala an tushrika bi ma laysa bi irin ba ta tsaihu ba anan yanzu kaga ita ce wanda za ta zama ba ta da gaskiya akwai uwar da za ta zo ta ce ma danta wallahi sai ya daina kula babansa in ba haka ba za ta tsine masa to wani kuma aka sai uban sai ce wai da ya daina kula uwarsa in ba haka ba zai tsine masa ya ilahi kai kadai ka haife dan ko ke kadai kika haife shi to anan ɗayan biyu akwai wanda an darabe su da wannan wallahi akwai wanda suke fatawa uwa ce ba ta tare da mahaifin yaro sai ta ce to wallahi in dai yana son kansa da arziki ya daina kula babansa yanzu wannan zai yiwu ke yanzu da wani zai ce gida da kula babanki ya miki adalci ko kuma a'a shi uban ne zai ce wai lalle dan sai daina kula uwarsa saboda ba gidan take ba in ba wani abu ne sai dai a sace kai mata inda take to wannan gaskiya ba huruminsa bane kai dai ka kyautata masa kawai abin da zaka ce to baba ayi hakuri kaga dai ku biyu na Allah ya dora mun nauyi in kula da ku ni dai ba zan cutar da kai ba kuma ba zan yi kusuri a wajen taimaka maka ba amma don Allah mahaifiyata ita ma mahaifiyata ce ka yi haƙuri abin da Allah ya wajabta min in yi mata to da zai zo ya fasa kuka ya ta yi sai kai ta bashi haƙuri amma wannan kukan ba zai cutar da kai a ce kai hukuku ba ina fata mun gane to shi yasa anan manzo alaihi salam sai ya ce minal uqu kukan ya zamo saboda ainihin ka saba masa a nan kuka ɗin akwai kukan zuci kada mutum ya ɗauka cewa wai dole sai hawa ya fita akwai lokacin da ɗa zai musguna wa uwa ko uba ba su fitar da hawaye ba amma sun yi kukan zuci wani ma jininsa ya hau wani ma zuciyarsa da ya zama ta yi ciwo to duk ɗaya ne ko hawaye ya fita ko bai fita ba in dai aka musguna rai ya ɓaci to wannan ya daga cikin kabira daga cikin kamar Allah kiyaye sai ce qalali ibnu umar likita sai ibn umar ya ce da ni a tafraku minan nari shin kana jin tsoron wuta wato hibbu an ta da kula aljanna kuma kana so ka shiga aljanna qultu i wallah nace i wallahi ashe kaga i larabci ne ko wayastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum mu'jizin ashe kaga i in kace i to kai larabci kai hausa ma'anar sana'am wayastanbi'unaka suna neman ƙarin bayani daga gare ka a haƙƙun hu wai ku Allah gaskiya ne kuli i ka ce musu i a to ya fasara ta da hausa na'am ya ai na'am ba larabci da Allah ga fita wala a in ka ce eh wannan kuskure ba kaɗan yi mata kawai amma da i din ce kai mai kuskure ba kenan dai ba mu da ita da hausa ko yawwa su haka ne ko eh to an dan tabuka yace i wallah yace kwarai ina rantsuwa da Allah kala sai yace a hayyun walidaka shin mahaifanka a raye suke qultu sai nace indi ummi mahaifiyata tana tare da ni kala sai yace fa wallahi ibn umar ce ina rantsuwa da Allah law alanta lahal kalam da zaka tausasa mata magana wa ta'amtaha kuma ka ci yadda ita at'ama abinci latadkhulanna aljanna wallahi sai ka shiga aljanna man tanabtal kaba'ir inda ka nisanci manyan laifuka shi yasa nake fada ina maimaita wallahi idan kaga kana samun tangardar rayuwa to je ka samu mahaifiyarka ka ce ke taimun addu'a wallahi mahaifiyarka taimaka addu'a ya fi dindin maman kano su yi ma addu'a mahaifiyarka taima addu'a ya fi ka je ka ɗauki kuɗi ka ba wa'yansu masu ci su kwanta ba su yi ma addu'ar ba addu'ar mahaifiya kamar kaifin kan sakali take wato wani malami ya ce idan kaga yaro yana yawan faduwa jarabawa ka je ka tambaya anya ko baya wa mahaifiyarsa gardama anya bai mata taurin kai wato a tsari na addini da hankali wallahi ko shiga za ka yi ta tufafi mahaifiyarka ta ce ma wani ina ga shigan nan ba ta yi ba je ka canza to in kana son kanka da arziki ka je ka canza in dai kana so ka ci nasara ka je ka canza saboda matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya bata domin ita akalla mahaifiya duk abin da za ta yi ba za ta nemi ta cutar da kai ba ita maslahar ka ita ce gaba gare ta to ku duba anan aka faɗi abubuwa yace da za ka tausasa mata magana don Allah ya maganganunmu suke da iyayenmu kamar yadda muka faɗa a baya shi uba saboda bai fiye karɓar reni ba za ka samu ana ɗan lallaɓa shi ana magana ƙasa ƙasa amma uwa sai ka samu ta yi magana ɗaya an yi mata barkatai tana faɗa yana faɗa sai ka ji ta sace ma sama wallahi wani sai ka ji da Allah ne umma wallahi kaza kaza kaza uwarsa da Allah inna wallahi ni kaza kaza kaza da sauransu kuma shine mara gaskiya to akwai matsala a cikin wannan wallahi matsaloli ba wai matsala ba duk lokacin da Allah zaka kana da mahaifa to na farko kai da Allah ya maka wani gata kuma wata kofa sai budaddiya da in tarfi babu irin ta har abada babu irin ta in ta riga ta rufe to kun ga anan an faɗi abubuwa na farko a tausasa mata magana magana mai daɗi mai laushi sannan a ciyar da ita abinci a nan malamai suka ce ba wai abinci kaɗai ba duk bukatunta na tufafi wato inda za ka ga wani mugun hali irin namu yanzu a ga wani yana da uwa a raye ga matansa ga 'ya'yansa saboda rashin mutunci idan sallah ta zo ‘ya'yan nan nasa da matansa sai ga ya sai musu atamfofi ‘yan dubu goma goma kai wani ma sha biyar biyar ko ashirin mai kuɗi amma ita uwar sai ake ta'a sun su baba sun kwana biyu a nema mata ‘yan dubu uku kai yanzu da Allah atamfa nawa ka kashe mata lokacin take goyonka atamfa nawa ka kashe mata da kashi da fitsari za ka ga cewa matan da take goyo zane bai fiye daɗewa a wajen ta saboda yawan wanki akalla in ma banda yanzu aka samu ci gaba irin su pampers da sauransu wallahi iyaye da suka rayu can ko irin nafkin din nan a wancan shekarun babu to din nan babu sai dai uwa ta zauna ta raba kafafuwan ta dora da tsakanin kafuwa nan zai kashi ka duba irin wannan wahalhalu daga wannan zuwa wannan kullun to amma shi yanzu tun ta tsufa ita ma sai a nemo tsofan yayi shi ne wannan butulci ne kuma rashin gode ma Allah subhanahu wata'ala ne ita duk abin da za ta yi ma sai na kololuwa gurgudan samunta to amma kuma kai yanzu sai a ce kenan ka bibita ƴaƴanka da matanka akan ta wannan shine fasara abin da mutum yi to saboda haka wannan haramun ne haramun ne komai tsufanta in ma ba kai mata wanda suka fi na matanka da yanka tsada ba to akalla ya zamo kai da kai yadda ka sai musu mai tsada ita ma sai mata mai tsada in kai wannan to kai bakin ka gata a wajen Allah subhanahu wataala sannan kada mu dauka cewa iyaye wai abinci kawai ake ba su wani fa yana dauka wai uba ba a bashi kudin kashewa to ai na sai masa shinkafa na sai masa masara to shikenan yanzu shi dan kudin kashewa ya dan ji dadi ashe bai san wannan ba yadda su ma suke baka kudin tara to kai ma ka rika basu dan kudin batarwa banda ma ka sai musu abinci ka kaddara zaune suke a wajenka abinci mai rai da lafiya an kawo an basu to kuma sai ka ce baba ga yan kudin kashewa kila yana son a siyo masa wani dan tsire mai dan dumi-dumi ko a siyo masa wata yan awara wani ma cingam yana tsoho sai ya ce a siyo masa cingam yake so ya ce a zai a siyo masa kai ma ayyata ma ka ci ita ma uwar a bata kudin kashewa ka ce aina bata abinci to ita bata da bukatar kashe kudi kuma akwai baki da za su zo ta bukatar ta dan ba su dan kudin mota to wannan yana daga cikin haƙƙi da yawa da ba duk akula ai ma iyaye irin waɗannan abubuwa abubuwa suna da faɗi ba za mu iya fayyace su lokaci ɗaya ba amin amin wannan gaba ta nuna ashe sababin shiga aljanna wallahi ba karamin abu bane ba kuma mai sauki ne shi ne bin iyaye yadda na karanta wata kisa ta bani sha'awa wani malami yana faɗin aljanna manzo alaihissalam ya ce turbayar aljanna mai ƙanshi ce mai daraja ce mai kaza ce yace to kun ga turbayar aljanna dole sai an je lahira sai wani ɗalibi ya ɗaga hannu ya ce wallahi malam ni zan kawo maka turbayar aljanna a nan duniya sai turbayar aljanna sai wallahi zai iya kawo maka kuma bari ka gani Allah kai mu gobe yaran da yaje sai ce mahaifiyarsa ta taka kasa ta taka sai sai ta dauke gafarta ta dauke sai ya debo kasar ya zai ce malaga kasa aljanna yace haba wannan kasar bakin irin sai ce to ai manzo alaihi salam ya ce aljannatu ta ta aqdamil ummahat aljanna tana karkashin kafafuwan iyaye mata saboda haka mahaifiyata na sa ta taka inda ta dauke sawunta na ɗebo maka kaga ya fiki ba laifi ya fiki ba laifi ma'ana wannan hadisi yana nuna cewa wato uwa da za ta take ta daga kafa to ba za ka samu aljanna ba ma'ana yanzu ka bi ta ka lallaba ta ta dauke kafar ta ka samu aljanna Allah ka samu dace amin sai ce حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أروى آه هشام ابن قروة عن أبيه واكفض لهما جناح الذل من الرحمة قال لا تمتنع من شيء أحبه wannan hadisi daga urwa daga babansa shine azrail ibn awwam ya kawo fadin Allah subhanahu wataala ya ce waqfid lahum janaha dhilli wato ka sassauta masu fukafukai na kaskanci minar rahma wanda yake ainihin najin kai a nan malamai suka ce idan ka kalli tsuntsu shi yake da fuka-fukai idan tsuntsu yana so ya kasa to zai sassauto da fuka-fukansa idan yana so ya sama to zai ɗaukaka su ya sama to kai ɗa da aka ce ka sassauta fuka-fukanka ai an san cewa nan maji ko ko ɗan adam bashi da fuka-fukai ma'ana ka rusuna masu ka sauke kanka ƙasa zai zama suna sama malamai suka ambaci abubuwa masu yawa nan suka ce daga cikin sassautar da fukafukai in kuna magana kai da su to a san cewa kai ne dan su ne iyayen ma'ana murya su ce a sama taka tana ƙasa idan za ku yi tafiya su ne a gaba kai ne a baya sai dai lokacin da ya zama uba bai san hanya ba ya ce to ka yi gaba domin kai masa jagora to ka samu ainihin kai masa wannan idan kun je waje kada ka kuskura ka zauna sai ya zauna idan abin zama kwaya ɗaya ne to shi zai zauna kai ka zauna ƙasa idan an kawo maku abinci ko abin sha to ka tabbatar da cewa shi ne zai soma ka tabbatar idan za a yi magana shi zai soma sai in ya baka izini wannan abubuwan ba kowa ke kiyaye su ba ba kowa ke kiyaye su ba na faɗa mana yanzu wallahi akwai wanda mahaifansa a ƙauye suke bai so ma a gani a ce wannan baba suke ko babansa ai kawai sun zama su tsofan yayi yanzu a ganshi san balilin saurayi dan birni a ce wannan shine babansa haka to na farko ma sai a ce halin da ya shiga kai ma akwai laifin ka ka gwangwaje shi mana in kana so a yaba amma ka bashi da tsohuwar riga tsohuwar hula duk annakiya da gumi kai wato wallahi ba na ana zarunta iyaye sai ka ga cewa wani uban hularsa biyu ce duk ɗinkin ya cinye duk ta yi gumin duniyan nan amma shi kuma sai na zamani ya sa wacce ga dama mahaifinsa kuma kwaya ɗaya gare shi tufafi wani ma saboda rashin mutunci wallahi nasa ne zai kusan kashewa ba baban sai sa wani rashin mutunci ya yi yawa to saboda haka wannan da aka ce waqfil Muhammad na Abdullah shine wato ka kaskantar da kanka tattare da su duk gaskiyarka a wajen mahaifanka to baka da gaskiya daga cikin sassautar da fuka-fukai da za su fahimci kuskure a rufe ka da fada to duk gaske ka kai shiru ka bari su gama fada suka ba su haƙuri sai an samu yanayi na walwala to sai ka zo sai ka gamsar da su babu wallahi kaza da ya faru lokaci kaza ina gane cewa an ɗan samu akasin fahimtar abin ga yadda abin yake ga yadda yake amma wani in dai yana jin yana da gaskiya to wallahi ba zai lamunta ba baban sai yana fada yana fada shi sai ya gamsar da shi shi mai gaskiya ne to wannan haramu ne a addinin musulunci duk gaskiyarka in ya rufe ka da fada kai hakuri sai ya gama fadan kuma ka bashi hakuri ka tafi domin Allah zai iya raba mutum da iyaye masu mummunan hali wallahi akwai wani bawan Allah ni yaya ne a wajena domin da wacce ta haifi babarsa da wanda ya haifi mahaifi na ƙosa da yawansu da suna gari daban-daban bawon allah nan ya biya mata makka ya mata komai matarsa uku sai ta yi tafiyayya kusan kilomita wajen 60 da ɗoriya daga garin da take da inda yake kawai sai ta wata fiyayya in ta zo ina higirar ce mazo ina so mai shawara cikin turakarsa kawai in yi shigo in yi shigo ta rufe kyaure ta dauki sanda ta dukarsa wai ta gaida mata wani gane gane ta gama dukan ya bata hakuri idan ta zo babanmu ya rufe ta da faɗa ce wallahi ke ne baki da girgi sai kai malam yau ya in yanzu kana musu wasa kaza kaza magidanci wajen mata uku da yaya hadda jikoki wai horon shi za a yi wai tan Allah ka duba to Allah yana jarraba wasu da irin wa'annan kuma da ya hakuri yanzu tuntuni shekara ta nawa ta yi wajen shekara ashirin ma yanzu da rasuwa kuma shi yana nan bawan Allah a raye to akwai irin wannan ba laifin tsaye ba na zaune haka za ta tafiyayya wai ta zo ta hura shi kuma a gaban matarsa da to yanzu inda bai horo ba tun da yake matashi har ya kai abin da tukurin za a hura shi da mata uku da sauransu to saboda haka dole sai an lallaba sai an yi haƙuri sai ce kare ce latamta ne min shayar a habbahu kada ka hannu daga duk wani abin da suke so malamai suka ce sai da in sabon Allah ne in abin ya zama sabon Allah to shine wa in ja hadaka Allah subhanahu wataala ya riga ya gama magana in suka yi ja in ja da kai kai ma Allah shirka to annan ba za ka yi musu biyayya ba amma in ba wannan ba duk abin da za su nema ka yi kokari kai musu Allah ya samu dace yan uwa saboda yanayin lokaci za mu tsaya nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai da assalamu alaikum warahmatullahi amin bayan ya yi sallama ya yi addu'a sai ce malam menene hukuncin wanda ya ce wa iyayensa me yasa suka haife shi a ƙauye kuma yana cewa kuma yana cewa mahaifinsa anya kai ka haife ni to wannan ba mahaukaci bane kuma wannan gaskiya a ji abin ce kwalwarsa zai yi wahala mutum mai hankali ya faɗa wa mahaifansa haka eh ai shi ke in yi tambayar sai fito ai kai kai yadda ka fito a kawai da sai ka ce ba za ka fito ba da aka bayi wata ka kawai shi kenan sai ka taho binni a shi kenan ba wato irin wannan al'adun arnan kudu su suke irin wannan akwai wanda yake ba labari wasu matasa wajen suka yanki shawara suka samu uban suka yi ta duka wai me yasa ya kawo su duniya ya san bashi da kudi to kaga wannan dabi'a ta arna a wai musulmi ba wannan dai har ya rika shakkun wai su suka haife shi ni dai ina ga abinci ka kokalwarsa wannan da idan a kalau yake nan wannan sai yake cewa malam a cikin babi na hudu hadisi na bakwai akwai sunan hajjaju wani hajjaju ne to ban san hadisi na babi na bakwai hadisi na hudu an gani babi na ta yi babi ma na hudu muke ko? ai ba mu kai ba ko? an yi shan wuce? hadithi na bakwai? to wannan hajjaji din ba zan san wani hajjaji ba ne kamar zan duba maka kowanne ne zan duba maka shi insha Allah ta'ala zan duba maka shi insha Allah wannan shi sai yake cewa malam idan mahaifiyar mutum ta rasu zai iya roƙon mahaifinsa ya yi masa addu'a fa'idun addu'o'in nasu duka karɓaɓɓu ne a wajen Allah addu'ar mahaifa aka ambata ga baki da illa iyaka za ka samu ita uwa saboda wahalhalun da take sha naɗa sama da uba shi yasa kullum ake ambatanta kun mun faɗa a baya saboda ita an fi saurin rena ta to shi ya sanya za ga cewa ana ta maimaita bayani akan uwa uwa uwa wannan ya kawo wani akwai yake ta bayan ya tambaya sai ke cewa malam don Allah menene ma'anar waɗannan hadisai an Aisha ta radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi walakin liyaqul laqisat nafsi muttafaqun alayhi to sai kuma hadisi na biyu yace inna la yubghidu al-baliga min ar-rijali alladhi yatakhallalu bi lisanihi kama takhallalu baqara al-baqara wannan hadisi Abu Dawud ne shi kuma to wannan kabari zan duba maka shi insha Allah ta'ala zuwa rana ita yau shi da Abu Dawud din ban sani ba ko ya inganta amma na farkon ya inganta tana hadisin Bukhari da Muslim insha Allah kabari sai rana ita yau wannan kuma sai yake cewa Fadil Sheikh Allahum to Allahumma to ban san abin da to abin ya dan to an dan goge sai da yake ta min kalbala wal faqara sai sai kuma wa hazan wa wafaqaka bis salami wal rizqi wal minna kuma ya ta'allaqu bil khairi amin sai yace su'ali ya sheikh iya baki wa mimma يتعرف اليتيم بتلك أوصاف ما ينتسبه إلى أبيه man kana abu hayya kai wannan babban larabci ne gaskiya wannan larabci gaskiya babba ne banga yace lam ko lam yaku yatiman wa man laysa lahu abun huwa yatimun bi hadha manasib kama qulta ya sheik ma kana abuhu hayyan wa annahu lam yanzur ila ikim iktifalihi kai wannan kalan ba ban taba sanin ta ba auladihi kuma kai wannan larabcin ya karfi da yawa gaskiya wannan larabcin nasa ban gane shi ba amma in akwai wanda sun karanta harshen larabci sosai zan bata hannun malam usman eh Allah sai su fassara min da Hausa rana ita wanda sai na amsa eh amma ni dai gaskiya yayin min karfi da yawa Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh